الحمد لله الحمد لله يبتلي عباده بما يشاء يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد خلق الخلق لعبادته وأرسل رسله لبيان شرعه أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله أفضل زاد عباد الله إن المصائب من سنة الله تعالى في الكون وكل إنسان لا بد أن يصاب بشيء منها يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ويقول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ولله تعالى في المصائب حكم وليس بالضرورة أن تكون للانتقام والإهانة قال الله تعالى وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا وإنما هي امتحان له إنما هي امتحان له وهذا الامتحان له حكم كثيرة ومن أهم هذه الحكم التي من أجلها يبتلي الله عباده أولا إقامة للحجة لأن الله سبحانه لا يحاسب الإنسان إلا على ما قدم من نية أو قول أو عمل بعد أن بين الله له ما يجب عليه وما يستحب ثانيا من حكم الابتلاءات والمصائب التمحيص فالشدائد تكشف حقائق الناس وتميز الطيب من الخبيث والصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق وفي ذلك فائدة عظيمة للمجتمع الإسلامي يقول الله تعالى في الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد وما نال المسلمين فيها مبينا جانبا من الحكمة في هذا الابتلاء ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب كما أن الشدائد تميز للإنسان بين الإنسان تميز للإنسان الأصدقاء الحقيقيين من أصدقاء المصلحة ثالثا ومن حكم المصائب تكفير الذنوب والسيئات فقد يختار الله تعالى للإنسان أن يعاقب, أن يعاقب بذنبه في الدنيا وأن لا يؤجل له إلى الآخرة ولا شك أن عذاب الدنيا مهما عظم فهو أخف من عذاب الآخرة مهما صبر أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم من هذه الابتلاعات وأن يجعلها لنا تكفيرا لسيئاتنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين bayan bayyana godiya da yabo marar iyaka ga mahalicinmu subhanahu wa ta'ala da kuma salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar kullum ina jan hankalinmu tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ta hanyar kiyaye dokokinsa da aikata abin da zai samar mana yardarsa da nisantar abin da zai ja mana fushinsa ya Allah ka taimake mu akan aikata abin da za ka yarda da shi ka nesanta mu kuma daga abin da zai ja mana fushinka bayan haka ya ku bayin Allah mu sani cewa musibu da Allah kan jarrabi bayi da su sunna ce daga cikin sunnonin Allah subhanahu wa ta'ala kuma babu makawa mutum watan wata rana Allah ya jarrabe shi da musifa musifa ita ce duk abin da zai same ka ya daga maka hankali ya tayar maka hankali ya sa maka damuwa ya cire ka daga wato mizani da ka saba da shi na nutsuwa ya jefa maka bacin rai to babu makawa in dai bawa ne na Allah kai kuma babu wanda ba bawa ba a cikinmu to lallai Allah zai jarrabe ka shi yasa Allah madaukaki ya ambata wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqs min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat lallai za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da karanci a dukiya da kuma rayuka da kuma amfanin gona da kayan abinci Allah sai ce wa bashir sabiri amma in an yi haka an yi jarabawar to ka yi albishir ga waɗanda suke masu yin haƙuri domin masu haƙuri su kaɗai su suke ribartar wato ribatar duk abin da Allah zai yi ga bayinsa na jarabawa na musifu sannan ya ambata mana cewa ko mutane suna zato ne cewa za su shiga aljanna alhali kuwa irin kwatankwacin abin da ya zo ya samu waɗanda suka zo gabaninsu bai same su ba yaƙe-yaƙe da rashin lafiya da cututtuka sun same su kuma an girgiza su har sai da ta kai matuƙar manzo a cikinsu yana cewa da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa yaushe taimakon Allah ma zai zo mana saboda tsabar bala'i da aka shiga don haka bala'i da musifa ba bakon abu bane sunna ce ta Allah ga muminai in sun zo akwai hikima a ciki to yau abin da zamu tattauna hikimar musifa da hikimar bala'i zancen da muke yi dama shine duk irin abubuwan da suke aukuwa na musifu duba ku gani kasashe daban-daban Allah na jarrabar su da musifa iri-iri yayin da za ka ji kana zama cikin tsoro da firgici da talauci da rashin wadataccen abinci wata ƙasar kuma yaƙi ake wata ƙasar kuma Allah ya jarrabe su a wannan kwanakin ranar shida ga wata da ta gabata a wannan wata da muke ciki yau kwana hudu kenan Allah ya jarrabi mutanen turkiya wato taki da mutanen siriya da girgizar ƙasa wadda an daɗe ba a ga irinta ba ɗaruruwan ko in ce dubban mutane ne suka mutu sakamakon wannan girgizar ƙasa to menene hikima na irin waɗannan abubuwa da suka zo a rayuwar mutane Allah subhanahu wata'ala yana da hikimomi da yawa a irin waɗannan abubuwa ba lallai ne in aka ce an yi irin wannan musifa mutum ya ce Allah ya yi ne don ya rama irin saɓan Allah da ake masa a bayan ƙasa ko kuma don ya wulaƙanta su ba lalle ba ne hikimomin Allah a jarabawa jarabawa ta irin wannan nau'o'i rashin zama lafiya rashin wato tsabar talauci wahalar rayuwa tsadar kayan abinci girgizar ƙasa yawan mutuwa yaƙe-yaƙe rashin lafiya iri-iri annoba bala'o'i dukkan su akwai hikima a ciki hikima ta farko mu duba mu gani tukuna kafin mu zo kan ambatan hikimomin ai Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani a suratul fajiri da ya ambaci mutumin kirki da in Allah ya jarrabe shi zai ce ubangiji na ya karrama ni wani kuma idan Allah ya jarrabe shi in Allah ya kuntata masa arzikinsa sai ka ji ya ce rabbi ahanan ubangiji na ya wulakanta ni sai Allah ya ce kalla ma'anar kalla a'a ba haka bane ma'ana zaton da kake yi cewa in musifa ta same ka an kuntata maka arziki talauci ya same ka sai ka ce wulakanta ka Allah yayi sai Allah ce a'a ba haka bane Allah yana da hikimomi daban-daban bari mu faɗe su da gaggawa na farko iqamatan lil hujjati Allah yakan jarrabu mutane da musifu irin wannan da girgizar kasar da makamantansu don tsaye da hujja Allah subhanahu wa ta'ala baya wa mutum hisabi sai akan abin da ya gabatar ko wata niyya na mummunan aiki ko kuma furushi mummuna ko kuma aiki mummuna ya zo ya aikata shi to Allah baya yin wannan ukuba ga mutum sai idan ya bayyana masa kuma ya hana shi ya umarce shi cewa ya yi kaza ya ƙi ya hana shi kaza ya aikata abu na biyu daga cikin hikimomi na ibtila'i shine akwai tamhisi a girgiza a yi tankaɗe da reraya a ga wane ne mai haƙuri a ga wane ne zai mai da lamarinsa zuwa ga Allah a ga wane ne zai yi ƙunƙuni ya yi fushi ana samun wani ma har ya zagi Allah ana samu akwai al'ada ta wasu daga cikin na san al'adar wasu larabawa ko mutuwa ta same su ko bala'i ko yunwa wani sai ya zagi Allah maimakon ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda Allah madauki ya gaya mana a cikin alkur'ani kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya koya mana in musifa ta faru mai za a ambata sai mutum ya fushi da Allah wani kuma ya kunkuni kamar da na ambata ya ce yau kuma Allah ni za a yi wa haka shi ɗin kamar wani abu ne shi yana fushi yana gaya wa Allah don me Allah za ka yi min haka ya manta shi ƙazanta ce ya manta shi bawa ne ya manta cewa wata rana za a neme shi ma a rasa abu na uku daga cikin waɗannan hikimomi Allah subhanahu wa ta'ala yakan kawo jarabawa da musifu domin a yi tankaɗe da rereya a gane mutanen kirki da mutanen banza a gane mutane na ƙwarai masu gaskiya a gane maƙaryata a gane muminai a gane munafikai wannan kuma kun ga akwai fa'ida babba ga al'ummar musulmi Allah subhanahu wa ta'ala dangane da abin da ya faru ga muminai ranar yakin uhudu ai yana cewa ma kana Allahu li yadhara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib Allah bai kasance ba bai dace ba ga Allah ba haka ya saba yi ba ya bar ku haka kawai akan abin da kuke kai ya bar muminai sai ya bambance ya fayyace ya tantance a ware a gane a fitar da mummuna a tsabtace kyakkyawa daga gare shi mana a fidda mummuna a ware shi a ware kuma kyakkyawa a gane shi kamar yadda damuwa da tashin hankali da jarabawa iri-iri a lokacin ake gane aboki na gaske da abokin da ya zo domin maslaha yayin musifa ake ganewa lalle wannan aboki ne na gaske idan musifa ta same ka zai zama tare da kai zai taimaka maka zai kula ka ya kula naka sabanin abokin da ya zo maka dama domin maslahar duniya ya samu duniya ya murna bai samu duniya ba ya zagi to idan musifa ta zo akan gane wane ne na kwarai wane ne ba wannan ba sannan musifu Allah yakan yi su a cikin bayinsa don ya zama kankara ce ga zunubai ya kankare maka laifuffukan da kai ana girgizar ƙasa ana ambaliyar ruwan sama ana duk irin waɗannan abubuwa don Allah ya kankare mana zunuban da muka yi wanda idan aka yi mutum ya yi kuka ya zub da hawaye yana kallon gidansa an ruguza shi matansa ‘ya'yansa babu hankali ya tashi to sai ya zama wannan sababi ne na a kankare masa zunubansa da ya aikata sai kuma a buɗe masa sabon shafi duk hikimomi ne na Allah Allah kuma yana da iko a cikin bayinsa ya aikata komai da ya ga dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ma ya zalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'a bala'i ba zai gushe ba ga mumini namiji da mumina mace yau wannan bala'i ya auku yau wane ya mutu gobe wane ba lafiya yau ana asibiti gobe an tafi ina ne an rasa yadda za a yi aljihu ba komai an rasa kudin magani yau girgizar ƙasa ambaliyar ruwa yau annoba duk irin wannan abu ba za su gushe ba suna aukuwa ko a dukiyar mutum ko a ran mutum ko a 'ya'yansa hatta yalqa Allah haka za su gushe ba za su gushe ba suna aukuwa har sai mutum ya haɗu da Allah wa ma alaihi khati'atun alhali babu komai na zunubi a kansa Allah ya yafe masa dukkan zunubansa da haka ashe in musifa ta zo komar da lamari ake zuwa ga Allah ba fushi ake ba ba zagin Allah ake ba daga cikin fa'idoji har yanzu na ibtila'i raf'ud darajati Allah yana ɗaukaka darajar mutum sakamakon bala'i da Allah ya jarrabe shi kamar yadda yake a cikin annabawa Allah maɗaukaki yana ɗaukaka musu daraja da bala'i su dama suna da darajarsu to in ya jarrabe su ku duba ku ga manzon Allah sallallahu an je yaƙi an karya masa haƙorinsa na gaba wannan ƙara ɗaukakar daraja ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda babu zunuban da za a kankare sai Allah ɗaukaka masa daraja daga cikin fa'idojin musifa in an ce fa'ida karka ce so ake musifar ta same ka a lamari ne na ƙaddara ko ba daɗe ko ba jima wata ran musifa za ta zo ko ka so ko ba ka so ba musifa za ta zo to in ta zo ɗin ga irin aikin da take yi ashe kenan babu fushi a kanka akwai at-tadhkir bi ni'amillah Allah yana tuna mana ni'imominsa cewa ashe dama kyale mu yayi in ya so zai jarrabe mu da wannan don haka ashe a cikin awoyi da kwanaki da satuttuka da makonni da watanni da shekarun da ya kyale mu lafiya to mu gode masa wannan abin da ya zo mana na yanzu na bala'i to kuma sai mu koma zuwa gare shi mu tuba mu gyara ayyukan da muke aikatawa marasa kyau lalle a cikin musifa har yanzu akwai tunatarwa ga bawan Allah in ya ga wani wanda Allah ya jarrabe shi ya ga mahaukaci ya tuna ni'imar hankali da Allah ya bashi in ya ga marar lafiya ya tuna ni'imar lafiya da Allah ya bashi in ya ga wanda baya gani ya tuna ni'imar ido ya ga wanda baya ji ya tuna ni'imar kunne da kuma ji da basira da Allah ya bashi dukkan abin da ka rasa ko kuma wani ya rasa to in ka gan shi sai ka tuno cewa ashe kai a cikin ni'imar Allah kake don haka ka gode wa Allah daga cikin hikimomin Allah a irin waɗannan musibu shine kada mutum ya karkata ya jingina ya dogara ga duniyan nan duniyan nan wallahi tallahi ba abin amincewa bane ya zama za ta daga maka hankali don ka rasa ta za ka damu a kanta hankalinka ya kasa koma zuwa ga Allah wannan duniyar ba ta kai wannan kimar ba ba ta kai wannan kimar ba dukkan abin da ka rasa Allah zai mayar maka mafificinsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ka rabu da shi cikin haƙuri ka kwantar da hankalinka kada ka damu kada ka yi zagi kada ka yi cin mutunci koma zuwa ga Allah kada ka yi hasadar wani kuma ka haƙura lamari ne na Ubangiji, wala Allah in Allah ya baka wani abun in dukiya ce in menene, la'alla ya zama sababi ne na halaka gare ka, sababi ne da za a yi maka dogon bincike to menene laifi Allah ya takaita maka dogon bincike ya takaita maka shi zaka samu abu mai sauki as'alullah ta'ala an yaj'ala hisabana hisaban yasira daga cikin hikimomin Allah har yanzu dangane da musifu shine wato ai maka kamar wato a samu takobi ne da ya tsatsa a gyara shi shine ake ce matasqili wato ai maka garan bawul musifa tana sawa mutum garan bawul kamar da kuke faɗi da Hausa ta gyara ka ka dawo ka tuno cewa a ce kai na Allah ne sai ka gyara halayenka kuma ka koma zuwa ga Allah daga cikin mafi girman fa'ida da kuma hikima ta musifu da Allah ke jefowa mutane shine faɗakarwa da tunasarwa akan takaitawar da kake wajen haƙƙin Allah ka tuna cewa akwai abubuwa da Allah ya ɗora maka ka aikata ba ka aikatawa akwai abubuwa da Allah ya ce karka yi kuma da kake yi to ka tuna waɗannan abubuwa in an jarrabe ka da musifa sai ka koma zuwa ga Allah ka daina waɗannan ya ku bayin Allah babu abin da zamu yi wa ƴan uwan nan namu da Allah ya jarrabe su da girgizar ƙasa a ƙasar Taki da ƙasar Siriya in ba mu da abin da zamu aika musu na gudumowa da taimako na abin duniya za mu ce mu ma akwai abin da muke ciki na jarabawa to mu ɗunguma gaba ɗaya zuwa ga Allah mu roƙi Allah Allah ya gafarta ma waɗanda suka rasa rayukansu a cikin waɗannan bayin Allah waɗanda kuma suke da rai suke cikin kuncin rayuwa Allah ya yassare musu wannan kunci Allah ya buɗaɗa musu Allah ya sauƙaƙe musu Allah kuma ya tallafa musu waɗanda kuma suke cikin gini har yanzu ba a tono su ba muna roƙon Allah maɗaukaki ya bar su da ransu har zuwa lokacin da za a tono su waɗanda kuma Allah ya ƙaddara musu mutuwa Allah ya gafarta musu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من روقانك ya Allah muna roƙonka ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mana albarka a wannan rayuwa ya Allah muna roƙonka waɗannan bayin Allah da ka jarrabe su da girgizar ƙasa Allah ka gafarta ma dubban mutanen da suka bar wannan duniya ya Allah ka gafarta musu wannan jarabawa da ka ɗora musu Allah ka sa ta zama kankara ce ga zunubansu sannan kuma Allah ka sanya aljanna ta zama sakamakon wannan jarabawa da kai musu ya Allah muna roƙonka masu rai Allah ka yassare musu waɗanda kuma suke cikin ƙasa Allah ka sa a same su cikin rayuwarsu kuma da lafiya ya Allah muna roƙonka duk wanda Allah ya jarrabe shi da wata damuwa ya Allah ka sauƙaƙa masa wannan damuwa damuwar da muke ciki ta kunci dangane da abin da ya shafi rashin kuɗi da layi a bankuna da wahalar canji da wahalar rayuwar wahalar abinci wahalar hawa mota wahalar zuwa kasuwa wahalar walwala ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo ƙarshen waɗannan musibu Allah kuma ka ƙara wa shugabanni hikima wajen ɗaukar matakin da ya fi dacewa a ɗauka dangane da abin da zai sauƙaƙa wa al'umma ya Allah sauƙi muke roƙo ba tsanani ba dukkan abin da ka jarrabe mu da shi na tsanani ya Allah muna roƙonka Allah ka sanya ya zama kankara ce ga zunubanmu Allah kuma ka taimake mu mu dawo hanya Allah ka taimake mu mu tuba Allah ka taimake mu mu daina abin da muke marar kyau ya Allah ka gafarta mana wanda muka aikata a baya da wanda kuma za mu aikata a gaba Allah ka yafe mana mu bayinka ne babu inda za mu je in ba gare ka ba Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta ma mai martaba sarki da ya gabata Allah ka ƙara masa ɗaukaka a cikin al'illiyin ya Allah ka sa aljanna ita ce makomarsa sabon sarki da Allah maɗaukaki ya bamu a wannan masarauta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tallafa masa ya taimaka masa ya riƙe hannunsa ya ɗora shi akan daidai ya hana shi karkacewa Allah ya tabbatar da zumunci tsakaninsa da ‘yan uwansa duk abin da zai ɓata tsakani Allah ya maganinsa Allah ya sa a zauna lafiya ya Allah muna roƙonka abubuwa da za mu zo mu shiga na al'amuran siyasa da harkar zaɓe ya Allah ya Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka hana tashin hankali a ƙasan nan Allah ka sa a yi waɗannan abubuwa lafiya a ƙare lafiya Allah kuma ya bar mu cikin hayyacinmu Allah ka bar mu cikin hayyacinmu Allah ka ba mu haƙuri wanda ya samu Allah ya taimake shi wanda bai samu ba kuma Allah ya ba shi haƙuri ya Allah muna roƙonka ka sa ba za a zub da jinin musulmi mutum ɗaya ba sakamakon waɗannan al'amura da za a shiga Allah ka kwantar da hankalin wannan ƙasa ta mu baki ɗaya tsoron da ake da razani da firgici da ake yi Allah ka ɗauke mana shi an saba irin waɗannan abubuwa a zuzuta abubuwa a tada hankali ai ƙasa za ta wargaje ai za a yi rikici ai kaza da kaza kuma sai abu ya zo bai auku ba ya Allah muna roƙonka Allah ka sa wannan ɗin ma irin na bayan ne babu abin da zai auku Allah ka hana aukuwar tashin hankali Allah kuma ka ƙara wa shugabanni adalci da tausayi da hikima da jagoranci da imani da kuma yi wa mutane abin da ke shine daidai rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukumullah